أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha uku ga wata na jumadar ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha bakwai ga watan sha biyu 2021 a sati da ya gabata muna cikin suratun nur muna ga mun tsaya aya ta 62 kinin insha Allah za mu tashi aya ta 63 cikin suratun nur kahin nan akwai 'yan tambayoyi kahin tambayoyi ina so ganin abinda ya daidan kuwa su abinda muke ciki ina da nasiha ko saƙo na nasiya ga 'yan uwa ma'aikata na bariki balle wa'inda suke da tunanin tara abin da Allah bai ba su ba na halaka ‘yan uwa ina musu nasiya ko ina muku nasiya ‘yan uwa ne da nasiya iri uku na harko ku yi ƙoƙarin neman albarka a abin da Allah ya ba ku cikin aikinku ka samu albarka a albashinka na halakkinka shi ne mai alkhairi da nutsuwa gare ka duniyar lahira kuma amma Allah godiya wanda wasu ‘yan uwanka kana kallo suna sun gama komi na shahada na diplom amma ba samu aikin ba wani da dama ba shi ba ko gidansu da yawa wani a garinsu mota mata zuwa bali a samu mota a garinsu da yawa ba a samun mota ma a garinsu Allah ya kaka maraya aka baka mota kilimatize mai sanyi gida da sanyi albashi lahiye gida mabiya ma a ce ko a baka duk mahi yawa masu cin wannan kudin na al'umma masu yawa mahi yawa wadatattu ne kenan amma Allah godiya abu na biyu ku kare ma kanku mutunci yawan cin mutunci ya shi yau misali irin kuna jidiya muke a radiyo in ma mai zaman kanta in ma ta hukumar lokaci za ka jero sunan mutane wani ya ci miliyar kaza wani miliyar kaza wani kaza a kama sunanka da Allah ɗanka a cikin zuciya cikin zari ɗanka a makarantar da cikin mutan abokan shi a ce ga uban shi ɓarawo ta Allah mai kace mishi matarka a cikin mutane mata za ka a ce mijin ta ɓarawo ne ina alheri ka ga ka kare mutuncinka da duk wani masoyinka ka ci mutunci shi kuma wallahi duk yanda aka yi abotar ta tuni duk yanda aka aka ɓoye aka ɓoye aka ɓoye sai ka wata abin ya ɓulla ka ga cin mutuncinka ne na uku babbal kenan ku guje ma kanku azabar Allah ɗan wa wallahi wasu suna tunanin imma sun zama shahida mai wasu taɓuwa ne ko ku sun iya dabara ta shari'a ta aboka za su dumu-dumu ba ya su manta da gaba da ƙarshen lamari duniya ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau mai kyau ka yi abin da gina kamo ne a nan za ka dawama ba ka dawama a nan kuma in wace kare ka shi ma zai mutu kai ma za ka mutu za a je lahira an rama gaban aya cikin sutun annan sutun nisa'i ha antum haula sajun ha antum haula jatu an fa
أنتم هؤلاء ولا ذلت اهل في الحياه الدنيا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا
hasbuk an dauna muna magana masu ganin aboka sun iya shari'a ko kuwa wani bisu tabuwa ne wani ya kare su Allah ka ce ha antum haula irin wannan Allah ya magana game da masu neman kare arzani Allah ka ce ha antum haula ku yanzu waɗannan jadartum anum fil hayati duniya anan duniya kuna kariya kuna rigima wajen kare waɗannan azzalimai barayi matuta a duniya kuna ta hama kare su Allah ce to za ta kare famin jadilun la an yawon kiyama gobe kiyama waye za shi musu aboka waye zai kare ku gobe kiyama amma ne kuna alayhi kafila ko zai mutu zai maka zai maka bayani saboda shi a sakoka waye gobe kiyama shi innan duniya nan uwa ka tsira wallahi akwai lahira ya kuma ku kare maka ku azabar Allah kuma wallahi yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hodi kuma na rantsuwa da girman Allah ce gobe kiyama duk wanda ya je da zalimcin dukiyar jama'a wala a hilin kiyama sai ya dauko wannan kayan a sama da shi in kudi ne in dabba ce in mota ce Allah sai ya surata ta ma hilin kiyama zaka zo ana ma shirya ta barawo wallahi a hilin kiyama zama shirya barawo ba shi ka zo hilin kiyama ina kuma wallahi da ya barbace gobe kiyama ƙetar sarari duk mai cin amana bai wuce lahiya ko amana ta baka amana dukiyar al'ummaka kama jama'a ka aiki an koya ma da kwalli da kudinsu a komi gana rayuwa da duguminsu amma ka tuce su kullum sai hira kullum ilimin ilimin cuta aka da husu husu wala akwai ranar kiyama wallahi Allah haka mu a cikin mu ashi bauta man babarinka mun zama kiban labarin ta gobe kiyama idan aka kame cin amana da amana da ta a duniya Allah zai suranta abin da ya ci na amana dabba ce kuɗi ne menene za a suranta a can ƙasan wuta a ce ina amana da aka baka sai shi Allah kiyama ce na na take Allah sai suranta amana irin abin da ya ci a kai abin can kasan jahannama a ce ka je ka ɗauko kuma dole a jiri dole ya ji annabi sai ya ji ya ɗauko ya su in ya ga saman wutarwa sai ta koma ƙasa ta koma dan wata haka bukari makan ku mutunci kwanan makan ku azabar Allah wannan abin kiyama tana gawa ko duniya an kare ku kun tsira wallahi akwai lahira kuma babu abin da yake rusa al'umma irin wannan lamari ba yanda zai a ci kuna kallon turawan da ake zo kuna roƙo a wajen su kuna kallo yanzu ki yaƙi kwanan nan nan wani zai kin wurin shi wannan ban sai kozi ya ji ya amma kaso ka kaso ne shekara guda ka a gida bai guda ko ina ba su ba su bari ba suna yaƙi da wannan abin sai ku masu kudin ma masu arziki ma balle guda abin da abin da ɗan kaɗan ne akan abin da ke nasu amma kaga abin mutum ya zo ya laule ya laule shi kadai Allah ku yi tsoron Allah ko kare maka azabar Allah ko kare mutuncin ku Allah ta kun gani sai mai tambaya ta biyu ga tambaya ce ke cewa me hukuncin ma hukumshi da ma ta khuzul hukumatun mudaratu sayarat wa mutusikil gaira me hukuncin abinda wai irin wanda ake amshewa na mutane kuma ka zo ka saya aiwantare dan wa shi bayanin kullun shari'a ba za ka zo ta ba ba mu mun yan karshe ne ba ka gani mu yanka shi ne komai an kare ba ku karanci littafai na magabata kan duk abin da ke magasu duk abin da za a kwace na wani ba da zaɗin shi ba bai halitta ga wani don magabata har suna ce suna ma'ana masa bani idan kai sallah ma misali a gidan da aka kwace baka sallah wasu da akwai suna babu kenan wannan duk abin da aka kwace na wani ba kan shari'a ba kan haƙi ba bai halitta gare ka wani abin ba wani ba wani shuba kan shi ba ba shuba duk abin da yake na wani da aka kwace a can da ba ana yi ba can da ma ana yi amma suka ce bai halitta duk abin da yake baka so ne bai halitta ga wani na kaka bakan kawala sai ta ƙarshe cewa bayani da na yi kwanaki na maganar iyali to ai akwai 'yan uwa waɗanda suke suna daɗa da wannan bayanan kuma su ce ai magana ishin suna barin iya haka nan yan uwa tabbas nan da sati guda wani masu ala kun ya same ni cikin yan uwa lalle yan uwa na sha da bayan anan so da yawa musulmi suke jawo musulunci aibu ko zagi yan wallahi yan uwa akwai mutane musulmi ne amma aikin da suke da maganar iyalansu su suke jawo musulmi aibu ko sukan addinin kan magana iyali kaza iyali kaza abinda suke da iyalansu ne shi da wanda shiga mun cikin uwa iya bayani iya cikin iya alaka magana ma dini iya nawa suka aiwa da mace tun aiwar diyan wata ta kai turazim wata cesium ɗaya ba bata san shi ba ma bata uwanta ba kuma garin su ɗaya ba ci ba sha na dini yan wani addini magana addini ba bakin ki ba sunna ba a baki ba take ba addini aiki ne ba magana bace ba to kai irin wannan kai iya in wani a cikin titinan mu gaje mace iya bakwai takwas suna yawon shi ina wanda cikin zafir ya barka da nan shi wannan ma aibu ne aibu ne aibu ne gaskiya aibu ne ka arbi da mutum shi ta je ka dauko ka sake ta ta je iya da shi da bakwai ita ɗaya baka ka tura da bakwai kuma ka kuma kuma ka shiga harkar ka ba ruwan ka ka kare ta kuma ka arbo ta idan ma ka ayu ka saki haka yayi uwa wal sura uwa me yanda aga ba za mu ce mu doka don doka haka muke halimu ne haka da wannan shi ce kawo kohwa da ake suka mutane kuma sai bi dace ba musulunci da yace ka ayu bai ci ba ayu ka wannan lalaci wannan ba annabi sallallahu alaihi yake cewa ka fa bil mar'i an zai mai kutu annabi yake cewa duk zini ya ishe ka a wajen Allah ne amma azaba ka halaka ka tozartar da wanda kake cikin da shi waɗannan laifi wuce wannan musulunci da ya ce ayu bace a bari ba ka ayu ne ke tarbiyya ka ayu wajibi ne haƙƙi ne kan kula da iyalanka amma kuna suna ayu wasu kenan ka ayu kuna kabar musu kana wannan aibu ne mu gyara shi mu ayu mu gyara shi addini ba baki baki aiki ne Allah sai ke bada aiki Allah rama da
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أنا الله سبحانه وتعالى yana ladabtar da mu iya samun ladabi na musulmi game da manzala yana raye duk da cewa girmama shi hayyawa mai yi ko bayan ya koma ga Allah shi yasa Umar ke bugu game da daga murya a cikin sunnah Annabi sallallahu alaihi wasallam da ran shi bayan ya mutu abin karmawa ne Allah yake musu kashe ko yake kashe kan cewa la taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'da ko ku maida ko ku sanya kiran manzo yanda kuke kiran shi kai zamanto irin kiran junan ya zaid ya amr ya ilyas ilyas zaid a ya nabi allah ya rasulullah cikin mutarja ya abul qasim sallallahu alaihi wasallam haka suke kiran shi amma kira kurin zungurutun sun haka na kurin wannan rashin ladabi ne to an ce ko a yanzu bai dacewa ka ce muhammad kurin ya muhammad a ko muhammad a sallallahu alaihi wasallam nabiyullah ya haka duk da yanzu kamar irin kira na mukhatib amma dai nan ladabi ne na kiran shi da su kira na mutunci na girmamawa kan ku ci kar kuma kira irin kiran da kuke mai junanku nan ladabin harko kenan sai Allah ya hudun bayan mun yi bayani na maganar aya da ta gabata idan ana zama da jama'a cikin zaman jama'a kakka silale ba a san ba da hutaka ka ga mu shugaba tsarin zama ne dan ku bata zaman ka silale wancan ya silale haka za a kare zaman ya lalace shine Allah ya ce qad ya'lamu Allahu alladhina tasallaluna minkum liwaza ku sani wa Allah haƙiƙa Allah ya san waɗanda suke tasallalin minku wanda suke silalewa daga cin guliwadan suna sai su ɓoye misali ga manzan Allah yana nan ya kallon ka sai ka laɓe bayan wani don ka a ganka sai ka zage zuwa sai ka huta to Allah wani akwai masu kyau halin Allah ce ya sani sai da akwai masu halin Allah ce na san Allah ce na san irin waɗannan wanda suke silalewa duk da an hana a tashi ba uzuri na san masu silalewa suna laɓewa ba suna laɓewa ba wasu alhali umarni ya zo hani ya zo kai na magana hana yin hakan amma suna yi don ka a gansu sai Allah yake kashe falihadar ladin yukhalifun an amrihi su yi hankali su yi hattara waɗanda suke saba ma umarnin shi umarnin Allah hannun manzan Allah duk magana ɗaya ce masu saba ma umarnin manzan Allah don shi ake magana zanen shi ake magana kasa ma'ana ta a hutu ba uzunin shi ka a kira shi cikin daraja ya ce waɗanda suke sa'a ma umarnin shi su yi hankali an tusibahun fitnatun a yusibahun azabun alim su yi hankali kal fitina ta same su ha na ibn kasir iya kawo waɗanda menene yukhalifun an amrihi yace an an yace ai عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما فوق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفائله كائن من كان yace nan ana nihin saba manzon sallama duk abin da zai ce ayi saba ma hanyar shi da karantarwar shi saba sunnar shi saba ma shari'ar shi dan haka ana aina auna dukkan ayyuka da magana ce da aiki ne ana auna su da sunna shi abin da ya daidai da sunna shi shi ne aiki na kwarai duk abin da saba mata za a maida ma wanda ya yi ko aikata kowane ya kawo ruwaya da bukhari ya kawo muslim ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana amila amalan laysa alai amruna fa warad duk wanda ya wani aiki ba mu muka ce bai yi ba umarninmu to in yayi ma an karba ba a so an mai da mishi ba a so ba Allah ba yawa nan da yace magana me da kace an tusibun fitnatu su yi tsoron fitina ta same su me fitina ai afi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'a ɗayan uku wannan ko kafirci kafirci Allah gaba daya ko a same ka munafiki ko dan bid'a eh dan bid'a shi ke saba sun abin da yana matsayi ko to shi ma ya ciki Allah kiyaye yace aw yusibuhum azabun alim ko dai Allah ya kama ka da wata azaba gangariya a hili kiran wannan kiran kiran kiran mana jan hankali ne ga sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam kinan ya karanta da mu wajibi a mai da'a wa in tuti'u tahtadu mun ga bishin mai da'a za ku samu shari'a addu'ullah wa ta'ur rasul ta haka ake samun shari'a saba ma haka akwai imma fitina ka zama kahuri ko ka zama munafiki ko ka zama dan bid'a eh cikin daya gudu dole sama daya dole a samu dan samu shi ya ce kuma ko Allah ya gama ku da azaba mai tsanani wannan kuma nau'in azaba Allah ya san wata irin azaba ce azaba Allah iri-iri ce ci gaba
ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم
Allah ce ala nan kalma ce ta jan hankali za a maka magana ana kawo harafin wajen a jayo hankalin kamar ake ce a hausa he sai ku haka aka ce he sai kai haka shi ne kalmar ala da larabci za a haɗu da mai muhimmanci shi a ji hankalinka ala ku shurara muke ce a hausa eh ku shurara to nan kenan kalmar tambihi jan hankali ne Allah ka ce inna lillahi ma fi samawati wal ard lalle tabbas babu shakka kan shi na Allah ne dukkan abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan kullum lillah duk abin da sama kasa mulkin Allah ne halittar Allah take ko bayi suke na Allah ko ma menene shi ke tafiye da kayan shi ko mashi a hannun shi ko wane da mutum da alce da ko ma menene mulkin Allah ne kina shi ma bawa ne na Allah dan haka qad ya'lamu ma antum alayhi ha ku sani Allah ya san abin da kuke ciki wa Allah ya san abin da kowa ke shuka muni mu sani miji kallon da miji kallon garagara Allah ya san komai kuma hakikanin shi yace wa yawma ruja'una ilai ranar da za ku koma zuwa ga Allah tana zawwa wani shi wanda ya san komai kuma ya ga mana وما تكون في شأن وما تتلوه منه من قرآن ولا تعمل من عمل إلا وما كنا تكون في شأن وما تتلو منه من من من قرآن قرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا أو تفيضون فيه إذ تفيدون فيه إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ɗan muna maganar cewa Allah Allah iya karan sanar da mu cewa ya san komai wa ya ce wa ma takunu fi sha'ani babu wani sha'ani kuma me za ku za ku yi wa ma tatlu minhu min qur'anin haka duk abin da ku karanta daga cikin alqur'anin wala ta'malu min amalin babu wani aiki da za ku yi wa illa kunna alaikum shuhudan in tufiduna fi ka sa ka naka ya ta kanka ba abin da ba wani lamarin da zaka shiga in me zaka shiga aiki ne zaka yi magana ce zaka yi Allah ce muna nan illa kunna alaikum shuhud muna nan muna ganin kun ba bayan karba ba a labari ba yace istufiduna fi lokacin da kace abin Allah na ganin ka ka koyi a lungu a wani wuri ne a buro ne kai daya ka tsara zero daya kun gama ka yi da wani ba ni kaza in baka kaza da baka kira yan uwa sai yan uwa abun mamaki wanka diba yanda yan bariki suka wa yanzu sai zaka kance ga sabon mai kudi dan kasuwa duk mai yana zai yan bariki iya buru cikin sanyi zai ba ɗan kasuwa oda ka hanka shi ka kai ka ka bashi na shi ba ruwan shi da asararka kuma ba a mai fatan ba a biya biya biya jula iya sanyi kai ka je iya wata ma kai asara iya ɗaiki haka suke Allah ce yi don haka to ka sani wallahi duk suke wani abu da bi in me kuke cikin wata asar in dai asar ce mummuna ba kyau Allah ya ganin ku an wani ƙungiya mata ganin ku ai gwamnati bai ganin ku Allah yana ganin ka shi da kake Allah ya ganin ka kan ga ci a abin cikin dakin ka shi hewa ne an ƙare ya mai biran kuɗin wani mace kuɗin ka a kawo kuɗin ka a kawo kuɗin a mai biran akwai da ka a kawo kuɗin kuɗin sun wuce ka yi mishi buru sai ka buru ya sa Allah kiyaye Allah kiyaye wallahi ma na yi wallahi ya yi yan wadda da cewa yan wa akwai nagari ba a kullum akwai nagar wallahi kullum akwai ba ta duka Allah ce akwai nagar kwarai muna jin hankali masu yin su ba ina wallahi in wani iya gamin da jimawa wata gwamnati da aka yi kuma da gaba magana a yanzu dan adawal wanda yake bani labarin wanda ke bani shi dan adawal shi ne yace wallahi wani wani lokaci kaza ya mana wata afar mun ji daɗi kurin ba na wace hanya ce kun yi musu shi ba ma ta bace rayuwa a hanya ce mu suka samu kuɗi ya ce wallahi da hannuna na kawo gida miliyon 80 Allah ce ka taba miliyon miliyon 80 na kawo gidan shi na bai shi ya ce a wallahi a nan nijar cikin wani gwamnati da aka yi camun wallahi da hannuna ce ce wani miliyon 80 damar shi wasu ne ta hina komo gida sun yi wani kaza kaza kaza shi kashe su wallahi kina kunna akwai na kwarai Allah miliyan tamanin ka zama miliyan amma cewa wallahi biyar da amsa ba kuma yau ne ya dawo a yanzu wai a yanzu shi ne bai amsa ba dan adawo shi ne bai sun ga mutum amma ya din gaskiya ce kina kullum akwai na kwarai eh kullum kaka ce ba kullum na banza ne akwai na kwarai haka muke so da a na kwarai dan babu ci gaba in babu in dai akwai tuta akwai sata bai wace gaba abada Allah ya taimake mu to kenan Allah ya ce kenan duk abin da za ku yi illa kunna alaikum shuhudan isfiduna fi muna nan lokacin da za ku yi abin kuma ma ya azub arabbik min mithqal dharrati fil ardi wala fi sama kuma Allah shi Allah ba abin da yake huta ya bace ma Allah ba lissafi bai bace ma Allah in ya bace ma kwanta bai ko asfar shi an wuta wuce ta kariya a shi Allah bai amma bace mishi ba ku yi lissafin banza Allah ya sani ba abin da ke huta daga cikin ilimin Allah a ƙasa ne ko a sama ya ce wala aka gar min zalika wala aka ba babu karami ko birgin ko birgin birgin la da ko bi ka oyi eh Allah ya san karami ne ko babba duk wani abin illa fi kitabi suna nan a rubuce Allah ya rubuta kai ka iske Allah da haka yace riya alam ma antum alai Allah ya san halin da kuke ciki wa yawma yurja'una ilai ranar da za a maida ku zuwa ga Allah fayunabbi'un bima amilu zai ba kowa sakamakon abin da ya aikata a duniya shi kuma wallahu bi kulli shay'in alim Allah game da komi iya cikakken masaniya kan komi Allah ta muke mu sai harkon suratul fuqan ana kashin sura ce kashin suratul nur ce sai harkon suratul fuqan
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
نعم نعم وانا سورة سورة الفرقان تاريكي وانا سونا دا سونا القرآن لنا للتايني wanda yake rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya nisan sanin bata da shirya ya zo ƙur'ani ka gano shirya ka gano bata kun babu wani duhu a hili abin yake ba wani duhu yanzu ka shiga cikin duhu gurin ya ce tabarakan ladi na zalar furkana ala abdihi da ya kuna lil alami na nafira tsarki ya tabbata ya girmama wanda nazzalar furkana ala abdihi ya rinka sabkar da wannan littahi mai raba gaskiya da ƙarya ya ce ba an zarta nazzala abin da aka rika yi don ƙuran ya zo ba jumla ya zo kaɗan kaɗan kaɗan zo ai shiga to wannan Allah Allah shi Allah ke kake girma kanshi wani saukar da alqur'ani jumana daki daki ɗaya bayan ɗaya kuma yace ala abdi kan bawon shi me ne kamar kace me manhar zawwa me da wannan wahayin alqur'ani li yakuna lil alamin nadira dan ya zamanto game da bayi an san dai a manzo ne zuwa ga mutum da aljani ya zamanto kenan mai galgadi ne ga duniya gaba daya ba ga larabawa ba irin na banu isra'il isa nabi ne na banu isra'il musa zuwa ga banu isra'il duk wannan ko na annabi ne kace annabi ta cikin abin da aka yi tani aka ban mata sauran annabawa ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya al'amaru al-asfar gaba daya baki da hori annabi annabin kowa ne kul ya kun nas inni su'ila ilaykum jami'an ya kuma tare ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya wannan kalma da ba a samu da cikin attaura ko cikin injil ba annabin da aka sabta mai aya irin wannan to na annabawa suna zawwa ga kabilarsu ga jama'arsu hud zuwa ga jama'ar samud hud sali ga samudawa hud ga adawa haka ake yi musa ga banu isra'il haka shi isa gare ta ne duk wannan amma manzon Allah ce shine aka aiko zuwa ga duniya gaba daya kuma wannan magana yawa har a yau hikimar Allah tabbata yanke hujja gare su har yau diyan da aka canza wannan tawan ko cin jilan samu za ka san wannan magana ta maganar isa manzo ne na bani isra'il har yau illa rashin rabo da yanzu shaidan sai dan juya abin to shi isa ya ce shi manzo ne misali tuna wata wanda muke ganin shakan da nan cikin wannan wannan ce ta mai aka cajan wanda yake magana cewa isa wata ta zo tana nema ga isa ya mata addu'a ɗan ta bai lahiya isa kyale ta har yanzu abin iya na rubuce har yanzu sai da ta matsa sai su almajin suka ce a mata ma albin a mata ma addu'a ga ɗanta ya ce aini ba aiko ni zuwa ga wasu ba he ga banu isra'il wanda ta makan banu isra'il suka ce to ya nabi Allah duk da cewa ba a aiko ka ba zuwa gare su idan mai gida ya ci abinci wake ba saura yau wallahi yau wannan kalmar tana nan a rubuce a wajensu sai aka ce karen gida kan haka sai ya mata addu'a wata mata tana da wani pastor sai asali ina radu wazi amfani kanin hujjojin na kasu ina kara ya zuwa take na gidan radio nan dai aka raba mu dai ban koyo ba sai wata ran sai muka gamu da shi a wani wuri wanda muka ɗauko maganar na ce ni ina mamaki in ganka kabila kaza da shawa kaza a cikin kiristanci sai ya ce me yasa yan kame wani kissa na ce diba wata baiwar Allah ba kai baki ba ma afirken ita wannan tare take rayuwa cikin ƙasa ɗaya suke gari ɗaya suke kun bambancin sa kabila ce ta banu sa'a da da wasu ba ja ce kuma kabilar garin su ɗaya amma ba ta cikin banu sa'a isa ce shi ba ai kusa zuwa wajen da ba ya sanar magana me ce mini ya ce ba kai ji ba suka ce wannan mata malam idan mai gida ta auji waki ba sauran na ce a kiri kun zama tsayan karnuka ne a ciki na ce a kaka wani kaka wani eh ya san magana kada ya kawo magana kenan ya san mai kisa kamun ya kamun ai sai mata addu'a ne na ce to kenan haka da haka da magana ne kuma kai ka zauna kenan kenan matsayin karnuka kuke a cikin abun ba ku matsayin 'ya'yan gida yawan yawan abin lalabin yau iya nan a rubuce amma da mai tawili ai nan kaza kaza ne wane ne amma yau da fasin iya nan a faransa a nariya isa manzon bani isra'il amma muhammad manzon zuwa ga duniya gaba daya ya kulla alamin nadira eh nusul da alaikum jami'a annabin kowa ne haka yake gaskiyar magana kenan yake na Allah ya aiko shi ya sabkan ma da alqur'ani ya ce ni ya kunin la'alami na nazira don ka zama to mai galgadi ga duniya gaba daya kuma waye wannan wanda ya aiko ka allazi lahu mulku samawati الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
yan uwa ka san aka ce mana da yawa abin da ke bauta kowa ya yarda zaka ce wani isa na ka dan maryam wazir ga baban shi kowa an abin bauta ne ga wanda ya shi ko ga da kira shi to shi Allah abin bauta ne Allah ne ba zaɓi son ka bane Allah cancanta ne ba Allah ba abin bauta bane ba na ra'ayi eh me gudunmuwa ya kamata ra'ayi na kamata musha'a Allah haƙƙi gare shi sai dai in ka mutunce kura kuma ka cika shi tabbas sai ce wannan allah allazi lahu mulku samawati wal ard kaji shike da kayan shi sama da ƙasa nashi ne abin da yake yi ko kuma hana yi abin da so nan dai an kwana biyu kuna labarin amurka uwar uwar kai da dukiya ko mai cewa jandarmin duniya ko ta ko hukunci ko kuna ji iskar tsaki ta kace-kace da suka ruwa ta kashe wasu ma'an neman arasa irin su suka tabbatar cewa wannan wata alloba ce ta sama amurka amma suke cewa wai ga gadabu tabiya wai kushin na tudu ne na tudu ta hushi suke cewa wai sa suke da laraba ga gadabu tabiya wai kushin na tudu ne ba ce allah bane ba amma ai da wani abu ne hushi wani na tudu ta hushi wani na tudu allah ne ba kwata allah ne hushi ba Allah bai wuce shi ne wai suke cewa to yanzu abin ya ki gaya ya ce yanzu aji magana siyasa domin jihar da aka yi ɓannar suna adawa da shi shugaban ƙasar yanzu ya ce yanzu ba an huta maganar siyasa a zo kurin a yaki a ceci al'umma ana kallo labari ya zo za iska gasar tattin kari gaggaza ana kallo ya taji kuma ta kaca kaca kuma babu wani kai ƙara wala kafu ubaha ba wurin kai ƙara Allah kuma ta tafiya ta fi shi na tira fi shi Allah kiyaye to Allah da ake da mai wannan ikon da safar da alƙur'an da aiko ka ka zama mai galgadi ga duniya gaba daya shine ke da mulkin samai da kasai kuma shi Allah wala mai kutu da walada bai taba ɗaukar wani ba a matsayin ɗa kasan nan sai an mace ya ba ya ba wani ne matsayin ɗa wannan mashege ce ƙarya ce duka babu ita babu wanda Allah matsayin da ba mai matsayin da wajen Allah wanda mai taka zuwar zambiya ka ci kowa ba matsayin da ba kun bayan ba da wannan mai kullu shariku fil mulk ba shi da abokin haɗin gwiwa fartanar na aiki ai an haɗin gwiwa da a ba shi da abokin haɗin gwiwa eh shi kadai ji kai eh ba shi da abokin tarayya a mulki shi gaba daya eh kuma wa khalaqa kullu shay ko me raunin ba na shi ba raunin ba na Allah ba duk ka kare sama ka kai ka kawo baka gwada wani abu ce daidai da kasa da garan waye electron a ci ga wani abu wannan na wani ne yi shi ko wata kasa ta kai ta ci gaya ta ci ilimi ta shiga wata laboratoire kurun pak a ga wani abu shi nan wala ba sai dai a ɗauko na Allah da wannan don a gama a ga aitu kufirat ne zai bada eh kaza bada haka a gani ba su suka yi ba haka Allah ya bada tsari na Allah na tabi'a an ga zaka zai zama kaza an gama hatsi dawa an sa dawa rika ta mutu an sa hatsi kaza haka ne kurin amma mutum ba abin da har yau duk ci gaban duniya babu wata ƙasa ko mai iko mai ilimi da shiga wani wuri ko a ga yaro na fak koman kanta babu babu wani abu daya a duniya wanda wani ne ai a ce shi yayi kun yi dai a gama a gyara kuma amma Allah shigantaka adam kenan yace wallam ya kullu sharikun fil mulk Allah bai tarayya da komi cikin mulkin shi wa khalaqa kullu shi shi halicci komi kuma fa qaddarahu taqdira shi shirye kayan shi ko ne an rayuwar shi wannan kaza zai wannan kaza kai aka yi namiji aka yi mace dabba maka iri iri iri iri ta hiri da ta ruwa komai gashi a tsare duk abin da ka ɗauka na halitta an kalle shi abin aya ne wannan ɗaya ka ɗauka a jikin ka kurum ka da samun doctor specialist na ido ko na hanci ko na ko na koda ko na anta sama a kai wani kwararre ne doctor ne iya shi specialist ne ana zuwa ana ki ana layi shi kuma wani abu ne wai ya gano aikin koda in ta ɓace baya maka wata ba amma ana ji kuna girma shi ai ƙwararre ne ana ji kurin a ƙwarar ta ya gano aikin ta ba aikin ta ne gano ƙwarar amma ga ana ana ana kamba ma shi abin mamaki ne ba shi kurin sannan ya ya ko shi ba kuma hanzu saurawa hanzu bincike ayo kullum bincike aka ƙode kullum bincike ayo aikewa har yanzu suka ta ƙoda ba ta cewa ko an ƙare da ƙoda a har yanzu kullum ilimi ake ganta ƙoda ƙorin da hankali ka je gidan jalis ka ga sanin ruwa taro taro na ruwa da ke aikin aikin da ake maka ana yi wa baka san ba ma ana ta tajin wutsarin ka ka je wani tisha ka ga taro taro na ruwa da furudi iri iri furudi kaza a zika iri iri ake gamawa amma aikin baka san ma kai ana yi kuma ya ka biya ɗaya ya ka biya sai zuba sama tun a ƙayyaka tun a ciki tun a ciki suke fara aiki amma biyu baka ba Allah ba amma ce kai ka ce kai baka ko Allah ya ba iya bai kamata a haka ba na adam kenan inna insana aka sar shi inda adam Allah ce yace kenan Allah shine ya halicci komai ya kaddara shi kaddara daidai yanda Allah ke bukata shi ci gaba
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا
yan wanda duk mun ji bayanai da Allah ya yi mun ji girman Allah da ikon Allah kan al'amuran shi duk da wannan matsayi Allah kai labarin kuma halin butulci ɗan adam wannan ubangijin da ake magana a kaɗaita da ibada ne wannan iko cikakken iko amma duk da haka wata fazo min duniya ne mutum kenan suka bar allah ne wannan iko suka ɗauki wani daban shi ne abin bautar su kura sun bar allah wani aka kama daban wanda mun ji allah makaɗaici mai wannan iko ina abin da mallaka amma wani suka ɗauka makaji ga matsayin wani suka ɗauka ba wani watawa zai cirme la ya kula ƙuna shay'an wa mai kula ƙuna su wanda suka kama suke bauta wa suka ba su haƙin Allah su ba ba su halittu komi ba ba abin da suka yi sai ma wa mai kula ƙuna su da kansu ma yin su aka amma mutum kenan ya bar Allah mahalicci ya kama abin da aka halitta banza ya kama kashe kashe tsari ya ce ba haka wala milikuna da amfusin darren wala nafa wannan abin da suka ɗauka abin bauta wanda bai yi komi ba kuma shi ma yin shi aka yi duk da haka kuma bai mallaki ba iya waye in ma yin shi aka yi a bashi wani almulki ko bai mallakar ma kan shi ba amfani ko cutarwa ma'ana bai iya tunkuɗe ma kan shi ba layi in ya zo cikin wanda suka musulunta a madina imam ibn jamuna amr ibn jamuna amr ibn jamuna ne lokacin da abin da ya bashi haushi ta kai maka musulunta abin bautar shi dan yake dokowa yayi je yayi yadda in yazo baina a ita da fada sai da ko cikin rijiya ko a wuri abin da ya ishi jiran ne ce kai ka kare kanka kaje ya cika kare kanka ka kare kanka daga yau daga yau da abin ya ishe ka kare kanka wannan ka kare kanka ya mai wada ya wada ya ce gau ni shi kare daga yau kan kare kanka abin wulakacin ya ishe dan yi sake dawowa da ya ɗauke shi sai ya gama da gawar kare ya ji sa rijiya ana neman abin Allah abin bauta ana nema can a wata rijiya shi abin da bashi haushi har da gawar kare tun abin da ban ƙarya ce ƙarya ce ka sai ba abin da abin da bai wa mawani wulaƙancin a da ila maka wani wulaƙancin baiwa daga shi wala zai musulun ta shirme ne shirme ne ya ce kenan sun riƙe wani allah abin bauta wanda ba abinda suka halitta su ma yinsa aka yi ko ba su mallaki ba amfani ko cutarwa wala mulkuna mautan wala hayatan wala nushura ba su mallaki ba kashe wani amsaran wani ko raye wani in ya mutu a tada shi wala nushura haka kiyama ba hannun zaba take don abun Allah mallaki su da mutuwa da rayuwa da tashi ba mutuwa ci gaba
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا
قرار وقارو وقالوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل قل أنزله الذي يعلم السر.
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما
نعم Allah ce wa ƙalar na kafaru in haza illa ifniftara duk wani bayani ga amsa kawurai wai suka ce ai wannan ƙur'ani ba komi ba ne ba mashi in haza ana mahaza ba shi da wani matsayi kurin illa ifniftara ƙirƙire ne ƙarya ce ya ƙirƙira ya dangana ma Allah kuma wannan ƙarya da ke kira wa anahu alaihi qaumun akharun wasu suka bashi goyen baya suka taimake shi kan tabbatar da wannan ƙarya wannan wasu nau'i ne na kafiri haka suka faɗi kenan magana kenan kirkire ne yayi kuma aka agaza mishi Allah ce faqad ja'u zulman wa zura wannan magana ta su Allah ke tabbatarwa sun zo da magana ta zalunci dangana wa manzan Allah ta zama ƙarya dangana mai kirkiri kuma wazuran da magana ta ƙarya ƙarya ta gangariya domin abin ƙarya abu ne a hili yawan da ya rayu da su kun ce ƙirƙira ne aka taimaka mishi Allah ya yi tafiyan ku ya yi muku ƙalubale ku zo da irin ƙur'ani da kuka ce ƙirƙira ne shiryawa ne shi ya ƙara tun daga maganar ana magana sura goma aka zo kai magana aka ce ku zo da sura ɗaya sura ɗaya sura goma tun da ƙur'ani gaba da ku iyawa sura goma sura ɗaya ku kawo ta gagare su to idan har da larabci ne kwaɗin gwiwa ne ai kaga sai kuma ku zo larabawa ne wanda kuma shi an san shi ma nabi ne ummi kowa ya san Muhammad Allah garin Makka babu inda kasar da yaje shekara ɗaya ko ta ɗaya ya dawo a ta ce ya dauko ilimi hikimar Allah tahiya ma shan iya yaro na so ta iya dan shan an kama hanya an ji iyaka wajen Jordan iyakar da da Sham da Hijaz wannan wannan malamin na Kirista Buhaira wanda ya ga manzon Allah zan iya dan shan a shine aka samu iya yaro ya tafi kuma ya kawo maganar cewa wannan iya dukkan alamun na kasar zamani wanda aka dawo da shi kuma tafiya da ta ta ta matauci tare take da sauran kwanishawa aka je kasuwa aka dawo da shi babu inda ya je zamana alaƙi ya je ya karatu a wajen wani su kuma a cikin makka cikin laba akwai wani ƙwararru ne sanannu ne wajen ilimin balaga da fasahi da ilimin waka ƙwararru ne shi bai ba shi bai iya karantawa gaba daya hikimar Allah bai ma karantawa eh bai karanta ma a cikin ta ne baki bai karanta baki ma shi ne abin kalubale ki kalubale Qur'ani ya wuce kace bai karanta ma Allah ya tsara wai wanda bai karatu zai ma littafi kuma an san ba inda yaje karatu amma kuma yayi kalubalance su su masu karatun da rubutun kuma abin da ya gagare su kenan kuma za ku ce tsara wai ka san kun magana banza ce magana banza ce ba magana ya ya kira kurin dai kin gaskiya ne ko ya ce faƙa da ja'o zulmin wuzura sun zo da magana ta zalunci kuma da ƙarya wa ƙalu a satirul awwalin iktatabaha kai tumula alaihi kurtan wasila ai suka ce mai a satirul awwalin kurin tatsiniya ce irin labarin adawa da samudawa aka ɗauko aka rubuta kuma ake karanta aka mai bita ake mai shibta sahiya da mulki ana ta tana mishi ana ta kanta mishi da kaimanci kurin tsari ne taɗin ne ya ce ya samu ana faitu muna alaihi bukuratan wasila ana karanta mai sahiya da mulki kurin haka sace duk wannan da aka ce a hausa shato ikon kurin ga majalisar yankan ne kurin kurin shato da ci kurin shato ne kurin ba madogara قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قيامس wanda ya sabkar da wannan alkur'ani shine wanda masanin abin da yake ɓoye ya san gaibin sammai da ƙasa shi ne ya sabkar da wannan alkur'ani ba muhammadu bane kirkira kaimar da su suke cewa innahu kana gafurar rahima Allah ce duk da wani abin Allah amma Allah ce shi wa Allah mai gafara ne kuma yi jinkan bayi ne na akwai shi hankalin duk wannan laifin da suka yi dole ƙarya suka yi illa za su tuba su nemi gafara ta Allah Allah zai gafarta musu kuma bayan gafara Allah sai ta gidan aljanna a ce wani ake wani abu sai Allah sai Allah ka yi shigantaka ka yi shigantaka iya ka shigantaka kyale ka ɗaya rana ka shaka tuba iya yi maka inda ya taɓa ma saura ya yi makoma kuma saka aljanna sai Allah Allah kaɗa shaka kai na alama ai Allah kiyaye ci gaba Allah ci gaba
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
na'am Allah ce wa qalu nan dai maganganun shayatu wannan kahuri tsawon kansu kurum wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq me samu wannan manzo ba nan sake manzo ba dan ba wai sun ina manzo ne a kama ce habeci ne eh wannan manzo na manzo da sai da bane ba da sai manzo sun mace ga zaka me zaka me ya samu wannan manzo ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq iya cin abinci kenan yadda muke cin abinci kamar kowa kuma shi ma waye mishi fil aswaq iya zuwa cin kasuwa iya da bukata irin ta dan adam iya neman kuɗi iya bukata shi ma kuma ce manzo ne nan akwai kin yarda da cewa Allah ya aiko shi sai suka ce ba na ya kuba idan bada hankalin mutane inda har manzo ne laula unzila ilayhi malaku malak fayakunu ma'ahu nadhira me ya hana ku gane ba manzo bane mu jiga muku inda har manzo ne me zai hana Allah ya sauko da wani mala'ika na musamman a rika wa'azin da mala'ika ka shiga ta kago sai cikin al'amalar mamu labari wannan rahama ce gare su da Allah bai aiko da mala'ika ba Allah ya ce inda muka aiko da mala'ika buku iya mu'amala da shi sai an same siffa ta mutane bayan haka shi mala'ika yanzu kuma annabin Allah shigantaka kuma wulaƙanci mala'ika bai haƙuri banna za a yi za a gama da ku kenan jin aiko da mala'ika rahama ce gari su gane ba shi Allah gaya musu ba haka bace ta ba Allah bai iya bane ba a kudu mala'ika haka kowa da ba ba jin su guda ba ba a wa mala'ika shigantaka inda ake wa annabin Allah a da ko wata gawa a dora mai ya sallah duk shigantaka ba a wa mala'ika ta kenan rahama ce gare ku da Allah bai aiko da mala'ika ba ta ce kenan inda har mala'in da manzo na Allah me yasa yake cin abinci iya zuwa kasuwa kuma da aiko min da mala'ika ya kama mishi ayi aikin ayi da'awar tare da mala'ika Allah ya ce kuma suka ce a yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kul minha kuma in ma har ba aiko da mala'ika ba me ya hana in dai har Allah ya aiko shi yulqa ilayhi kanzun a ce shi kina annabi bawa Allah ne Allah ya aiko shi a ce bai bukata wajen kowa kurin a sabka da wata taska ta arziki kun ka sanin kurin a ga imaginary ya ko lulu kurin gashi naka ne manzo na Allah to ko kurin manzo ka magana wani manzo ka magana wani manzo ka magana za ka ba shi ne zaki ya ce auta kuna jannatun ya akul min ko a ce kurin shi ta shi annabi Allah yake Allah yake kurin a ga wata garka ta musamman a garin Makka a ce wannan kurin ta Muhammad ce Allah kurin Yahudu da wannan garka kurin ta Muhammad Muhammad ce kurin da ai haka man kin tunda ba ai ba sai ba manzon Allah ba Allah ya ce in ta suka ce Allah ce wa qalu zalimun in tattabi'una illa rajulun masawra kurin karshe da aka yi da magana ne kurin kuna bin mutum kurin matsahi ko da aka ma ai bai da hankali ne kuna bin shi kurin ƙarshe haka suka yi Allah ya ce unzo kai fa darbu lakal amsal fadallu za ta tun sabila Allah ce dibi mutane daga irin misali na banza ka diba ga yadda suke buga maka misali kaza kai kaza kai kaza ka diba yanzu suka bace ana musu kira yanzu suka bacewa hanya sun bace Allah ce ba sa bin shari'a sun koma sun koma ra'ayi sun zuciya su daga ne kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته